بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته yanzu dare ne na asabar bakwai ga watan rabi'in al'awwal hijiran manzan Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam tana da dubu ɗaya da ɗari hudu da talatin da hudu daidai da sha takwas ga watan januwari shekara ta dubu biyu da sha uku a ci gaba da karatun littafin alintisar lissahabi wal'al min iftira'atis samawi addal القسم الأول الرد عليه في كتابه ثم هتديت تأليف الدكتور إبراهيم بن آمر الرحيلي الله مدوكين سركي ميسا كياد الخير كيس يا جماعة دا متاشي أكيد إن شيء تأرجع domin mun fara dan tattauna abu kaɗan a cikinta a karatun da ya gabata kuma ina son ku sani malam ba wai an fara raddin da ya ce zai yi na wannan littafi sun mahata da yato ba ne sai dai dama muna cikin bayanin shi na uku ne a inda ya ce zai dan tsakura wani abu na wasu ɓangarori na aƙidinsu ko to ai ba ya gama ba ne sai an gama waɗannan ababen duka sannan ne za a shiga doron raddin da zai ma littafin sun mahata da yato ba zai yi a fara raddin littafin kai tsaye ba ka san aƙidan mutanen irin gurɓacewanta ba. Kun gani? Yanzu wannan raja'a ɗin mu dai mun san Kur'ani ya ce mana in an mutu ba dawa sai tashin kiyama. Eh? To shi ne suke son su nuna maka akwai dawowa. Don ka taɓa yin shiya yanzu sai ai a zamanin annabi Musa ai an nuna mu'ujiza ga annabi Musa ya tada matattu. Sai ka ce to cikin kuwa ne ne irin annabi Musa. to amma sun ɗauki matakin wannan don su nuna maka a baya cewa imamansu sun fi annabawan duka ina fatan mun gano wannan da kyau to wannan shine ƙudurinsu za a tada mamaci mamaci zai dawo duniya ya ci gaba da rayuwa a wannan al'umman kwata-kwata ba wanda yake wannan aikin ina fatan mun gane domin kafaran maka sun ƙalubalanci annabi da ƙalubale iri-iri cewa suna son ya tada masu da wasu iyayensu su tambaye su da malamansu don su yi masu tambaya dangane da ingancin wannan saƙon annabi bai yi ba a cikin wannan al'umman kaɗai wanda zai tada waɗanda aka kashe masihi dajjal ne gadai ina fatan mun gano wannan da kyau amma duk wanda ya mutu to ba zai dawo ba tashin kiyama ne kawai ina fata mun gano wannan da kyau domin kafirai za su su dawo duniyan nan za su ce rabbar ji'un Allah ka dawo da mu ya ce ina ba za ku dawo ba ya ce inna ha kalimatun wa ƙa'iluha kalma ne da su kafirai za su faɗi amma cin da sun ƙetare barzahu to ba dawowa amma su ce za ka je in sha sun ce su za su tada wasu ma har masa azaba a duniya tukuna malai ce aqidatul raja'a in shiya suna da aqida ta ar-raja'a ya taqidu rafida in shiya sun kudurce raja'ata ba'd al-amwat kun gani wai wasu matattu za su dawo duniyan nan ba'da mautihim bayan mutuwansu ilal hayati duniya za su komo wannan rayuwa ta duniya وذلك في زمن خروج المهدي wannan zai faru ne a lokacin da mahadi ya bayyana almaz'umi indahu mahadin da suke riyawa domin dole a ce riyawa mana domin su kansu ba su da tabbacin mahadin don ka tambaye 'yan shi'a wace ce mahaifiyar mahadi ba su sani ba waɗannan su ce wance ce waɗancan su ce wance ce waɗancan su ce wance ce magana ta kasa daidaituwa akan mace kwaya ɗaya wace ta haife shi yaushe aka haife shi nawa ga wata ya sunan watan da aka haife shi a wata shekara in waɗannan suka ce kaza ne kana zuwa sai ka ji waɗancan sun ce kaza ne yaushe zai bayyana sai ka ji wasu ce ai lokaci kaza ne wasu ce lokaci kaza ne wani imamin shi amma ya ce duk wanda ya ce an sa lokacin bayyana ƙarya yake yi shin in ya bayyana mulkin da zai yi a bayan ƙasa na shekara nawa ne wasu gaji sun ce shekara bakwai wasu su ce shekara saba'in wasu su ce shekara ɗari uku da tara wasu su ce kaza abubuwa da ya kasa tabbatuwa ko kwaya ɗaya in aka zo magana shi kan shi akan mahadin waɗannan su ce muhammad ɗan hanafiya ne shine mahadi waɗannan su ce muhammad ɗan askar shine mahadi shi ko manzon allah ya ce mahadi sunan shi muhammad ɗan abdullahi shi ma ba a yi ba shi mahadin gaskiya na manzon allah ko haihuwan shi ma ba a yi ba jama'a mun fahimci wannan da kyau ko shi yasa su rafida suna da ɓanna ba ɗan ƙarami ba shi yasa in ana kiransu da shi'a ma fa mukami ne amma mutanenmu ba za su fahimta ba ne shi yasa ake ce masu shi'ar amma asalin sunansu ne za ka ji malai na cewa rafida kun ga da ya fara sai ce yi a taƙidar rafida kun gane to ba sa son sunan rafida ko kaɗan shi yasa ku rika sabawa da kiransu da sunan rafida ina fatan mun fahimta يقول أحمد الأحسائي أحمد الأحسائي يشكي تشيوا شي أحمد الأحسائي دمنا أحمد سننشي بن زين الدين الأحسائي متوفى سنة يارس هجرة نادى دبو إيدى ريبيو دا أربعين دا Mala ya ce, Ya uddu min kibari ulama'ihimul mutaakhirin ana sa shi daga cikin manyan malaman rafida waɗanda suka zo daga ƙarshe-ƙarshe. Ƙala anhu a Huwansari, Huwansari yake cewa ko kuma Hunasari, za a iya karanta suna a haka. Ya faɗi dangane da shi wannan ahsa'i cewa Turjamanul Hukama. babban malami ne wanda yake na tarihin manyan malamai masu hikima almuta'ahhalina wanda wanda suka cancanta to shi in kana neman ogansu wajen tarjaman su ka same shi to magana ya kare lissanul urafa sannan shine harshen masana Allah wal mutakallimin da waɗanda suka ƙware wajen ilmul kalam gurratul dahar shine hasken zamani sannan malami ne na falsafa al'asar malamin filosofi ne na wannan zamani lam ya'ud fi hazil awakhir mislahu malai ce lam ya'ud ba a taba samun a wannan zamani irin shi ba fil ma'arifati wajen ilimi wal faham da kuma fahimta sannan wal makrima sannan ba wanda ya kai shi karama wal hazam da kuma yi da gaske waljaudati salika sannan yana da kyakkyawan yanayi wa husnul tariqa sannan yana da kyakkyawan tsari magana an tana ta yaban shi ce ila akhirih malam muna kawo muku waɗannan tarihin mutanen ne don ku san wai mutanen sun yarda da su ko ba su yarda da su ba yanzu ba fa mu ne muke masa wannan yaban ba duk wani wanda kaji mun karanta a cikin nan to ba mu ne muka yi mai yabo su ƴan shi'an ne ke yaban kayansu da kansu ana kawo maka tarihin ne a takaice domin kada wani ɗan shi a ce wani mu ba mu san shi ba mu yarda da shi ba sai ce kai ne suwa ina ba kai a suwa kuma kuna ban gane wannan wannan bayani ma ya ce karanta Raudatul Jinan juz'in farko shafi na 88 zuwa 89 biwasitati shi'a wa tashyi' na ihsan ilahi zahir a shafi na 307 zuwa 308 Malin yake cewa ya ƙula Ahmad al'ahsa'i fi kitabin raja'a, shi ya rubuta littafi ne ma musamman da ke bayani a kan raja'a ɗin. Ya ce, Ilam, annan raja'ata fil asli, ita wannan raja'a a asli yaradu biha ruju'ul amwati ila duniya, shi ne dawa da matattu ne zuwa gidan duniya. Ka annahum kharaju minha wa raja'u ilaiha. za su dawo duniya kama a ce ka fita daga masallacin nan ne kawai sai ga ka dawo ina fatan mun gano wannan da kyau wani abu ne za ga sabo ba wani abu ne za ga sabo ba to haka waɗanda za a dawo da su duniyan haka za su ga kamar sun ɗan fita daga waje ne kawai sun dawo ya faɗi wannan magana a kitabun raja'a shafi na arba'in da ɗaya wa ya ƙulun zanjani zanjani ya ce wa ya ƙulun zanjani zanjani ya ce wa huwa min ulama'ihimul mu'asirin shi ma zanjani yana daga cikin malaman 'yan shi'a 'yan zamani ya ce an raja'atu ibaratun an hashar ƙaumin inda kiyamil ƙa'imil hujja alaihi salam raja'a abin da yake nufi da raja'a ya ce shi ne wani bayani ne da zai tabbata na dawowa da wasu mutane a bayan bayyanan mahadi kun gano wannan da kyau ku za a dawo da su gidan duniyan nan domin wasu manufofi da za ka zo za ka ji za a ambata yanzu malai ce mimman taƙaddama mautuhum min auliya'ihi zai tada waɗanda sun mutu tuni daga cikin masoyan shi wa shi'atihi da waɗanda suke kan ƙungiyan shi liyafuzu bi thawabin nasaratihi saboda su ɗan ci riban nasarar da zai samu da kuma taimakon ƙungiyar shi da suka yi kuma unati da hidiman da suka yi mashi bi zuhuri daulatihi saboda daular shi za ta samu buwaya da ɗaukaka kene yanzu kun ga ko ƴan shiya a duniya za a saka muku kenan kun gano wannan da kyau ko kenan in mahadi zo duk zai tada ku za ku dawo duniya za a yi muku sha tara na arziki a lahira kuma tocin da gwamnatin su abubakar da umar ne to sai mu ga yadda za ku yi kuma annabi ya faɗi idan dajjal ya bayyana zai zo da wani abu mai kama da aljanna za a ganshi da siffa na ruwa zai zo da wani abu mai kama da wuta kun gano wannan da kyau ku kuma annabi ya bayyana zai kashe mutane zai raya su ya ce abin da kuke gani na dajjal a matsayin wuta ku shige ta ita ce aljanna abin da kuke gani kaman ni'iman nan ita ce wuta kar ku shiga to kun ga kenan ba wanda zai wannan ba a ƙarshen duniya da annabi ya faɗi sai dajjal kuma dajjal ne wasu ke cewa yanzu yana nan da rai to amma kalla abin mamaki waɗannan mutanen sun mai da mutane ba sa karatu kun gano wannan da kyau ko kuma yanzu an koma an ce zai tada mutane kuma za su sha duniyansu shi za ku karanta bayanan da aka yi akan masihid dajjal duk za ku ji waɗannan abubuwan duka shi sa mun kasa gane wai suna son su yi bayanin dajjal ne iliminsu bai kai ba su kuma suna cewa mahadi kun gano wannan da kyau ku wai ko menene Allah madaukin sarki ya samu dace wa qaumin sannan zai tada wasu mutane min a'da'ihi daga cikin makiyan shi yantaqimu minhum dan a dauki fansa a kansu wa yanalu ba'da ma yastahiqunahu kuma su ɗanɗana abin da suka cancanci ɗanɗanawa minal azab na azaba wal ya kashe su za a karkashe su ala aidi shi'atihi a hannun 'yan shi'an shi liyabtalo bi zulli saboda a ɗanɗana masu su jarrabci da ƙasƙanci wal da taɓewa bi ma ya shahidu na homin uluwi kalimatihi inda za su ga kalman mahadi ta ɗaukaka su ji kaskanci da tozarci da wulakanci sannan a bisa a karkashe su dama kun ga yan shiya tini sun yi suna don kisan kai kisa cewa da aka yi mahadi zai zo gaba da sai suke lissafa mahadi in ya zo kawai banda kisan kai ba abin da zai ta yi haka annabi ya faɗi mahadi zai zo yi ina fatan mun gano wannan da kyau in ya gama kashe na raye ba zai haƙura ba sai ya bi duk wanda ya mutu kuma ya taso shi kuma ya ƙara kashe shi ina fatan mun gano wannan kullum waɗannan maganganun banzan da suke faɗi ƙarya suke mahadi ba wani abin da zai wanda ya kama da wannan amma kalli manyan malaman su ne suke irin wannan rubuce rubuce kuma gaje ka samu waɗannan yan zanga zanga duk sun yarda da wannan maganar ba Allah ya sa mu dace malai ce wahiya indana al-imamiyya shi az-zanjani yake cewa su a wajensu shi imamiyya al-isna ashariya ƙarin bayani dalla-dalla kenan yake cewa ta tasu biman muhada ko malice taktassu biman mahadal iman wannan karama za ta keɓanci wanda imanin shi yake fes ne wa mahadal kufur da kuma wanda ya kafirce tsantsa mana waɗanda za a tada to masu imani ne fes yan shiya isna a shari'a wanda kuma za a tada wasu ɓangaren su kuma masu tsantsan kafirci ne walbaƙuna sauran mutane kuwa fa ya ce sukutun anhum su ba magana kansu ba to da ka zo ka ji su waye aka shiru ba za ta da su ba duk wani kafiri wani ba yahudi wani ba nasari wani mai bautan gunki su abu la'ab su abu jahal to waɗannan ba za ta da su ba su waye ke cewa tsantsan kafirci za ta da sabon manzon Allah ne ba ko kun gano wannan da kyau za su faɗi da kansu ba sai na gaya maka ba wannan bayani karanta ƙa'id shiya al-isna a shari'a jizi na biyu shafi na 228 su da kansu ka faɗa kayansu farraja inda hum malin ya ce kun ga wannan dawowa da za a yi ga waɗanda suka mutu zuwa gidan duniya a wajensu hiya lil a'imma duk wani limami na shi'a to za a tada shi kuma gano wannan da kyau ku za a tado da shi zai dawo duniya ومن محض الإيمان من أوليائهم da duk wanda ya yi imani cikakken imani daga cikin waɗanda suka ba addinin da suke a kai wa man hadal kufur min a'da'ihim da kuma maƙiyansu waɗanda suke da tsantsan kafirci wa hum ya'nuna bi zalika sahaba radiyallahu anhum suwa suke nufi masu tsantsan kafirci sabon annabi ne والقصد من ذلك هو إظهار الإز wai dalilin da zai sa a tada ko wanda za a tada wai don a bayyana buwaya wani nasara da cin nasara lil a'imma tabbatar da limamai fa sun ci nasara wa mawalihim da waɗanda suka jibinci al'amuransu wal intiqamu min a'daihim kuma ɗauki fansa akan maƙiyansu kama nassa ala hadha az-zanjani kama yadda zanjani ya bayyana wannan ƙarara fi kalamihi almutaqaddim a maganin shi da ya gabata wa qad dallat ala dhalika riwayatuhum ruwaya sun tabbatar da wannan ruwayoyin yan shi'a sun zo sun tabbatar da wannan magana wa aqwalu ulama'ihim almutaqaddimin da zantuttukan malaman su wanda suka gabata duk ruwayoyin yan shi'a sun tabbatar da haka da zantuttuka na malaman su na dauri cewa sabai su ne waɗanda suke da tsantsan kafirci za a ta da su a yi masa azaba a wulaƙanta su a tozarta su sana ƙara kashe su mun gano wannan da kyau ku sana ƙara kashe su waje a fi tafsirin ƙummi ya za cikin tafsirin ƙummi nisbatan ila ali ibn al-hussein rahimahullah ya danganta maganan ƙarya zuwa ga ali dan hussein allah ya ji ƙanshi annahu qala fi tafsir qawlihi ta'ala da yazo fassara ayan da Allah ya ce innal ladhi farada alayka alquran kaga wanda ya saukar maka da alqur'anin nan laradduka ila ma'at sai ya dawo da kai inda ka bari mana san da annabi zai yi hijira zuwa madina ne yana tafiya daga ido sama bai san barin garin amma ya zama dole shine Allah ya saukar mashi da aya ka kwantar da hankalinka za a dawo da kai garin yanzu ba sun fita da kai kana tafi a boya-boya ba to za a dawo da kai garin cikin izza shi ana mai ishara da fatahu makka haka ya faru ko bai faru ba amma su sai suka fassara a'a ba Allah ne dauki ranka a nan gidan duniya ba to zai dawo da kai duniyar so da aqidan yan shi'a manzo Allah zai dawo duniyar nan ba aqidan su amma ko lokacin da manzo Allah zai dawo ba lokacin da ya kamata kaman yanzu da musulmi suke cikin wahala a ko ina duk inda musulmi yake yanzu shine target ai da sai da yanzu ya taimaka wa mutane koko a hada kan mutane in kuma annabin ba zai dawo ba da sun ci alin a cikin girgije kaga da sai ya sauko sai zuwa taimaka wa mutane idan kuma alin ba zai sauko ba shi mahadin ya fito jama'a mun gano wannan da kyau ku ya zo ya taimaka wa mutane ina fatan mun gane ta da cewa fa in mahadi ya zo a cewansu dummunansa ya kashe mu ba da awa zai mana ba duk kashe mu zai so da shi mahadi na 'yan shi'a da suke faɗi kusan aikinsa ɗaya da dajjal in ya zo ya ga musulmi kawai kisa ne ƙarya suke fa duk waɗannan mangan da suke faɗi ƙarya ne kuma wanda suke waɗannan rubutun sai ka ɗauka kamar sun sha wani abu ne suke yin shi in dai mai hankali salimi dai ba zai faɗi haka ba ƙala ya ce yarji'u nabiyyukum sallallahu alaihi wa alihi kun gano wannan kasan ba su ƙarasa wasu wai maza Allah zai dawo duniyan nan wa amirul mu'minin sannan sayyidina Ali zai dawo wal a'immatu alaihimus salam da sauran limaman su gaba daya za su dawo duniyan nan ina fata mun gano wannan da kyau karanta littafin tafsirul qummi mujalladi na biyu shafi na 147 su ba su bukatan fa ɓoye waɗannan abubuwan gaga an ɓoye ku to ana tunanin in an gaya maka yanzu imaninka zai sa ka bar su ne to sai a ɗan ɓoye maka zuwa wani lokaci amma yanzu wannan abin da muke bayyanawa su a wajen su taimakon su muke amma wawayen su ne za su ga ana tona masa asiri amma mu kuma a lokaci ɗaya muna bayyana ma al'umman mu haɗarin su da yanda ya kata mutane su taka tsantsan da imanin su Mala ya ce, Wamin man yarjo inda hum lil azabi daga ciki akwai waɗanda za a dara su duniya saboda azabtar da su bai za a mihim a riyawansu abubakar na Umar. Abubakar da Umar suna ciki. Annabi na kallon sarakan shi, abokan shi, aminan shi, khalifofin shi, wanda suka kai addinin shi ko'ina, ko za a dara su duniya mahadina dukansu. Ya ƙulun ni'imatullahil jaza'iri, ba da an zakara la'anar shekhaini bayan da ya bayanin tsine ma abubakar da umar albarka wa annahu min daruriyati mazhab indahu yace tsine musu albarka yana daga cikin abin da dole ne a cikin mazhabinsu a tabbatar da haka wa fil akhbar ma huwa aghrabu min haza malai ce kai a cikin mafa labaran yan shi'a ba tsinuwan ne abin mamaki ba to akwai abin da ya fi shi zama abin mamaki وهو أن مولانا صاحب الزمان يتشي مولانس ميزامن إذا ظهر إن يبين وأتى المدينة يجي مدينة أخرجهما زي بتدس من كبريهما daga cikin kabarrukansu wa yu'adhibuhuma yi masa azaba ala kulli ma waqa fil alam da duk abin da ya faru a duniya min zulmi na zalunci al mutaqaddimi zalunci na da tun kafin ma zo duniya alama zamanehima da kuma zaluncin zamaninsu ma ka katil kabila habil za a mawai abubakar da umar bayan mahadi ya zo a zaben ba kabila ya kashe habila ba to za a ɗauko wannan azaban sai a yi masu kun gano wannan da kyau ku wanda su ba su ma san da wancan abin ya faru ba su ma san da shi ba amma in mahadi ya zo to za a ɗauko zunubin za a wanke shi fes a loda shi a kansu wa ƙarhi ikhwati yusufa lahobil jub da kuma zunubin jefa ‘yan uwan yusuf a cikin rijiya da suka yi to za a ɗibo zunubin a ɗora shi a kan abubakar da umar a masa azaban wannan laifin kun ga kenan shi ƙabila ya yi fari ‘yan uwan yusuf su ma sun yi fari yanzu azaban yana kanwa abubakar da umar wa rami ibrahima fi narin lamarud sannan lamarudu da waɗanda suka haɗa wutan na aka jefa annabi ibrahim a ciki to duk za a wanke su daga wannan zunubin laifin gaba ɗaya za a jido shi sai a loda a kan sayyidina abubakar da umar mahdi masa azaba wa ikhrajin musa kha'ifan ya tarakkab haka zunubin nan na firgitar da annabi musa da aka yi bar garin misir ya gudu ya tafi madayana a tsorace to zunubin wannan abin to za a kwaso a loda shi fir'auna zai zama yayi fari za a loda su akan annabi abubakar da umar wa aqara naqati salih sannan waɗannan kafiran da suka soke tago annabi salih idan ba su ashqa hadin nan to zunubin su za a wanke akan sai a dauko zunubin sai a loda ma abubakar da umar mahdi masa azaba wa ibadati man sannan duk zunubin kakannin yan iran dinnan da suka bauta mu wuta su kisra za a kwaso zunuban wannan kakannin nasu a wanke sai yanzu ba su da laifi sai a zo a loda ma abubakar da umar sai a masa azaba fa yakuna lahumal haddul awfar min anwa'i zalika azab za a yi masu kaso mafi cika daga nau'ukan wannan azaba gaba daya ina fata mun gano wannan da kyau wannan magana sun faɗi a cikin littafin al'anwarun na'ama'iyya ko? a jiz'in farko shafi na 141 abun mamaki wai masu faɗin wannan maganin ba san ƙur'ani ya ce wala ta ziru wa ziratun wizira ukura ba eh ko ko san da suke faɗin maganar sun yi sha ne ƙur'ani ya ce wala ta ziru wa ziratun wata rai ba ta ɗaukar ran zunubin wata rai haka ne ko ba haka ba ne ma kalli saboda tsaban ƙiyayya laifukan kafaran da an ce za a kwaso a loda masu abubakar da umar don Allah jama'a kalli wannan abu don Allah don Allah kalla wannan addini ne wannan addini ne hakka faran da suka gabata da ba a aika masu da manzanni ba Qur'ani ya ce wa ma kunna mu'adhibina hatta nab'asa rasula amma zunubin da aka yi ma kafin a haifi kakanninsu na ɗaruruwa an ce za a kwaso da a masa azaba wannan maganan fa ba aya ba hadisi an faɗe ta da molanka amma da yan shi'an duniya sun yadda ina fatan mun gano wannan abubakar da umar kuji wannan addini ne waɗannan mutanen suna ƙaunar manzan Allah suna mutunta sarkan manzan Allah suna mutunta sahabban manzan Allah suna mutunta khalifofin manzan Allah suna mutunta aikin da aka wajen gina addinin manzan Allah la kiyaye وهذه الرواية كافية الدلالة معلش kun ga wannan ruwa ita kadai ta isa ala sahabi uqulihim alqaum wanda zai wannan yan shi ba kananan banzaye bane kun gano wannan da kyau ku cikakkun dolaye ne in kana neman gabu sauna ga sorogo sabo tumaki kaga dan shi kawai ka ruku wannan ruwayan ta isa kadai ta bayyana wannan kalli rawon da suke faɗi wa shiddati hiqidihim da kuma mafi tsanancin hikit yayya wa bugudihim da gaba halice da khairai hazil umma ga waɗanda suka fi kowa alheri cikin wannan al'umma ba da nabiha bayan annabinsu abubakar wa umar radiyallahu anhuma Allah ya ƙara masu yarda kallon da suke nuna kiyayya in ka je ka samu ɗan shiya zai ce ha wasu ba zagin sahabbai su da suke cewa za a zo a yi masa azaban waɗancan kafiran ma akwai ƙi da zagin da yake wannan lada ya samu dace wala ya ce wa kada ja'at a kawal ulama'uhum hakika maganganun malamansu sun zo muwaddiha wanda take bayyana wannan maganan karara fassila kuma suke bayani dalla-dalla li bayani man yarji'u min al-amwat wanda maganganun suna ƙara sharhi da ƙara haskaka waɗanda za su dawo duniyan nan daga cikin matattu. Ya ƙunin murtala, murtala ya ce, Ilam, annan lade ƙadar da haɓa shi'a al'imamiyya ilahi, kun ga wannan abin da shi'a imamiyya suka tafi a kan shi, na annan laha ta'ala yau aidu inda duhuri imamin zaman al-mahadi salawatullahi alaihi, cewa bayan bayyanan mahadi amincin Allah sabbata a gare shi zai dawo da kauman wasu mutane mimman kana taqaddama mautuhu min shi'atihi wanda sun mutu daga cikin yan shi'an shi li yafuza bi thawabin nasratihi saboda su ci ladan kun gano wannan taimakon shi da suka yi wa ma'unati da ɗawainiya da suka yi da shi wa mashahadati daulatihi kuma su ga daulan shi wa yu'idu aidan qauma kun gane kage yanzu suka dawo duniya sai a masa azhabtum dayyibatukum fi hayatikum dunya wastamta'tum biha falyawma tujzauna azabal huni kenan za a masa za su ci dan rabon su a nan duniya in sun je lahira azaban wuta za su ci dama suna da jafar ka san shi jafar wani littafi ne mai mujalladi tsawon zira'i nawa 70 nin ne za a daure su a jikin jafar akwai sunan kowa Allah ya samu dace su suka bari da kansa wayo aida aidan qauman min a'da'ihi kuma ya dawo da wasu daga cikin makiyan shi liyantakima minhu so da dauki fansa a kansu fayaltazzuna bima yushahiduna min dhuhuril haqq mun gano wannan kyau ko su yan shiyan su ji dadi saboda ga gaskiya ta bayyana wa uluwi kalimati ahlihi kuma wanda suka kan gaskiyan kalmar ta zama kolu koli wannan magana sun faɗe ta cikin littafin arraja'a li ahmad al-ahsa'i shafi na 29 Allah madaukin sarki ya samu dace fasbanaka allahumma biyamdika shada la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik assalamu alaikum